alhamdulillah maganin da ake yawan yi yau a najeriya wajen majalisa su yarda a soke ayin alkur'ani wanda ta ce yusi kuma Allah fi auladikum lizzakari mithlu hazzil husayn maganan gado Allah shi da kansa ya raba bai bari ma annabi ya raba ba ya baiwa kowa haƙƙinsa a cikin gado to duk wanda zai canja wannan hukunci don an zaɓe shi ya zama memba to ya ridda duk wanda ya yarda da wannan sokeyar ƙur'ani soke wannan aya don yan shekara guda hudu da aka bashi to ya ridda shi a cikin wuta har abada shi da aljanna har abada saboda haka kullum muke faɗa a fili cewa duk musulmin da ya yarda da wannan to fa ya ridda Allah ne ya ce a baiwa mace rabin abin da za a ba namiji a ba namiji biyun abin da za a ba mace Allah ne ya faɗa kuma gashi a rubuce ba ma a cikin hadisi ya komo balle cikin maganan malamai Allah da kansa ne saboda haka muna wonin dukkan musulmin da suka yadda suka sa hannu a soke wannan aya ba imani ba yadda da ita ba sai maganan wani mutum wani kawai banza ya ce a soke hukunci alkur'ani a yadda wannan hadari ne ga wanda suka yadda kuma in an zartar da shi a dokance ta dama mu musulmi muke yin gado waɗanda ba musulmi suna yin gado ne mu kuma za su samu tilas mu canja maganan Allah wajen raba gadonmu ba to saboda haka muna sanarwa da babban murya ba mu yarda da wannan hukunci na cewa a mai da gadon namiji daidai da na mace ba ita matar a ba ta shawara tukuna ta koma ta karɓo rabin muryarta ai kowace mace rabin murya take da shi domin da mace tana magana irin na mace wace irin murya ce sai ka ce namiji muryar ta dai rabin muryar namiji ne muryar ta ma tukunna ta je ta karɓo rabin muryar ta tukun ta zo a haɗa ta namiji su zama dai da namiji din su zama daidai Allah dai bai yi su daidai ba annabi yana ce akhiruhunna haisu akharahunna Allah mata ku ajiye su a baya inda Allah ya ajiye su za ka ji ƙur'ani ya ce innal musulmina maza kenan wal muslimati mata kenan wal muminina maza kenan wal muminati mata kenan har zuwa lissafi ya ƙare sai an faɗi maza sannan ake faɗin mata a bayansu ha kuma wajen sallah safunsu ne a baya safun namiji a gaba ha kuma wajen limanci maza ake sawa haka kuma wajen sarautar jama'a maza ake sawa saboda haka abin da ya fi ƙarfinmu ya fi ƙarfinmu amma wannan bai fi ƙarfinmu ba mu ce dukkan shari'ar musulunci a gudanar da ita a bar doka wannan abu ne wanda ya fi ƙarfinmu ya fi ƙarfin mutanen duniya gaba ɗaya amma irin waɗannan kaɗan-kaɗan ɗin nan da ba su fi ƙarfinmu wadda ba za mu yarda ba duk waɗansu mutanen da suka zaɓi wani wakili ya je abuja ya ridda ya ce shi ya zaɓi maganan kafirci akan maganan allah to mutanen su barranta da shi su ce ba ruwansu da shi dama sun zaɓe shi ne yana musulmi amma yanzu tun da ya zama kafiri ba ruwansu da shi ya saba wa alkur'ani ya saba wa annabi ya saba wa musulunci kowane wakili mutanen su barranta da shi in yana cikin wannan magana wadda ba musulmi maka dama ba su da addini balle sun halal da haram ko san maganan Allah da wuta magana amma mu alhamdulillahi mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala mun yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallam mun yi imani dukkan abin da Allah ya aiko shi da shi mun yi imani dukkan bayanan da yayi na addini ba za mu canja ba abin da yafi karfin mu kuma yafi karfin mu domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an ɗauke wa al'ummarsa abu uku abinda suka mance suka yi ko abinda suka yi kuskure ko abinda wanda ya fi su ƙarfi ya sa suka yi to su kawo dokoki su hana shari'ar musulunci wannan abu ne wanda ya fi ƙarfin ma duk duniya gaba ɗaya ko a sa'udiya da ake cewa ana yi ba a yi ɗari bisa ɗari ana yin da yan wani abu ne a ciki ko a sa'udiya balle a wani gari haka allah ya kawo wannan hukunci haka kuma ya ga dama shi kuma allah ba a tambayarsa don me ya yi kaza to allah ya taimake mu allah ya taimaki musulunci allah ya taimaki masu taimakon musulunci amma muna wonin wakilan da aka zaɓe su a kan suna musulmi suka je Abuja suka ridda suka ce a mai da rabon gado namiji da na mace ya zama iri ɗaya a bar maganan Allah a bar maganan annabi a bar maganan musulunci saboda wani wakili ɗan uwansu ya kawo mushe ake ce masa ne ko mushe ne ko ko musho mushe ya kawo mushe Allah wannan bai fi karfin ba kuma ba za mu yarda ba abin da fi karfin mu ya fi karfin mu wannan bai fi karfin mu kuma za mu yarda ba ya ko waɗanda mutane wakilin su yi yadda ya sa hannu cikin wannan to su barranta da shi ba ruwanmu da kai mun zaɓe ka ne kana musulmi amma tun da ka je abuja ka ridda ka soke ayin alkur'ani ba tilas aka sa ka ba don ba wanda aka tilasa shi a can dai a wurin kawo mushe ɗin idan ka yi shiru ba ka yi magana ba ba wanda zai saka dole ka yi magana ba wanda zai saka dole ka faɗi inda kake to kana musulmi ga maganan Allah maganan annabi sallallahu alaihi wasallama maganan musulunci maganan addininka ka jefar da ita don maganan wani arne ya kawo mushe ka bi arne ya zama ubangijinka subhanallah Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya wannan zaman lafiya da muka so mu samu na roƙon Allah Allah ya sa ya dore kasan mu ta samu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya yi mana dukkan damuwa na tsadar abinci da tsadar abubuwa da matsuwa da kowane irin bala'i dai Allah ya yi mana shi a Najeriya Allah ya samu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan bala'o'in irin waɗannan abubuwa ne suke jawo mana shi sabon Allah waɗansu suna musulmi ne amma suna zagin waliyai suna kafirta musulmi suna zagin ɗariƙu duk wanda ya zagi ɗariƙa fa albishirinsa ya zagi addini gaba ɗaya to abin da yake cikin ɗariƙa a'udhu billahi minash shaitanir rajim sannan bismillahir rahmanir rahim sannan fatiha wanda sallah ba ta yi sai an karanta sannan istighfari wanda annabi wanda baya laifi ma an sa shi dole ya istighfari ko mai kankantan karatu mutum ya je iza ja'a ya ji Allah yana gaya wa annabi wasu taƙafiru inna kana tawwaban sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah da ake bauta masa shine ya fara wa annabinsa salati da shi da mala'ikunsa ya gayyaci muminai su ma su shiga cikin wannan su yi wa annabi salati sallallahu alaihi wasallama wanda in kai wa annabi salati daya Allah da kansa zai maka salati goma in kai wa annabi salati goma Allah da kansa zai maka salati ɗari in kai wa annabi salati ɗari Allah da kansa zai maka salati dubu in kai wa annabi salati dubu Allah ya yi alkawari zai shigar da ka aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma la ilaha illallah tun farkon duniya har ƙarshen ta mutum ba zai zama musulmi dan aljanna ba sai ya faɗi la ilaha illallah ba abin da za ka kawo Allah ya karbe ka zama musulmi sai ka kawo masa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama saboda haka jama'a kar mu mai da kanmu dabbobi mu yi ga Allah zikiri kar mu zama gafilai wanda suka rafkana wanda suka mace da Allah Allah ya jifa da su Allah yana kiran mutane waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil hudwi wal asali wala takun min ghafilin Allah na cewa ya kai dan adam wazkur rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika daga kai sai kai Allah yana cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi duk wanda ya ambace ni daga shi sai shi ni ma zan ambace shi daga ni sai ni man zakarani fi malayin zakartu fi malayin khairin minhu wanda ya ambace ni cikin taro ni kuma zan ambace cikin taro waɗanda suka fi taronsa daraja shi ne ya sa ake yin lazimi kowa yana yi shi kadai saboda hadisin farko shi yasa ake wazifa cikin jama'a saboda hadisi na biyu can dai ka yi kai kadai Allah kuma zai ambace ka kai kadai nan kuwa cikin wazifa ka ambace Allah cikin taro Allah zai ambace ka cikin taro wanda ya fi taronka daraja domin akwai maganganu guda biyu a nan ubangiji ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika khairul bariyati yan adam wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki a cikin halittan Allah duka gaba ɗaya su ne zaɓaɓɓu to nan kuma Allah ya ce ɗan adam in ya ambaci Allah shi kadai Allah zai ambace shi kadai in ya ambaci Allah cikin jama'a Allah zai ambace cikin jama'an da tafi jama'ar sa to jama'an da ya ambaci Allah cikin sunna su ne jama'ar musulmi jama'an muminai domin an shi ayyuwar lalina amanu uzkurullah zikiran kasira to wayannan su ne ba aka ce su ne khairul bariyati din to yanzu kuma an ce za a ambaci wannan mutum a cikin jama'a wadda ta fi jama'ar sa shine jama'ar mala'iku to aka sha fama na neman hada wannan hadisai shine da aka samu shehu tijjani yayi bayani yace manansa ainihin jama'an musulmi jama'an muminai wanda yake zikiri in nan da su komi yamansu komi darajansu mutane ne suna bauta wa Allah wani lokaci suna sabon Allah amma tare da fifiko da Allah ya ba su ya sa annabi Muhammadu a cikinsu shine ya ja su ya kai su ƙololuwar daraja su kuma mala'iku naji an fi su daraja tun da annabi sallallahu alaihi yana cikin jama'an muminai ya ja musu daraja da ta fita mala'iku amma su mala'iku dukkansu ba wanda ya taɓa yin sabon Allah a cikinsu to ga wannan jama'a ba ta sabon Allah kullun dare da rana bautan Allah take yi sabbihunan laila wannan har la yaftuna ga wannan jama'a ko tana bauta wa Allah amma wani lokaci waɗansu suna sabon Allah saboda haka aka ce wannan jama'an mala'ikun a yanzu ta fi jama'an muminai ɗin nan wanda wannan mumini ya yi zikirin Allah tare da su saboda haka ne lazimi ya zama man zakara ne fi nafsihi wazifa kuma ta zama man zakara ne fi mala'in saboda haka ya ayyul na nuzkurullah zikiran kasiran to Allah ya taimake mu Allah ya raya muna musulmi muminai Allah ya samu mutu muna musulmi muminai yan dariƙa tijjaniya Allah ya tashe mu tare da manyan yan tijjaniya shehu Ibrahim da shugaban tijjaniya shehu tijjani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah rufa mana asiri Allah ya tsaya mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya haɗa shi da annabi Muhammadu ya gode wa Allah Allah yana son sa ya zabe shi ya haɗa shi da zaɓen bawansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmi ta murna Allah ya haɗa shi da fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya raya muna musulmi Allah ya matar da muna musulmi Allah ya tashe mu tare da manyan mu'minai Shehu Ibrahim Shehu Tijjani a gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam mun gode wa Allah mun gode wa Allah to alhamdulillah mun gode wa Allah mun gode wa Allah jama'a yi ta zikiri a kama zikiri kar mutum ya saki harshensa ya saki rayuwarsa ta tafi a banza kullum a same ka kana ambaton Allah in kana yin haka shedan zai nesa da kai in ko shedan ya nesa da kai to kayi kusa da annabi kenan saboda haka yin tijjaniya take ba da istighfari da farko sai ka faɗi a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi ka karanta fatiha sannan kake karanta istighfari don ka da yin nisa da sheda wanda zai banda kai ka fita cikin zunubi ka yi nesa da sheda saboda istighfari to sai tijjaniya ta ƙara maka salatin annabi wanda zai hada ka da annabi da ka zo masalatin annabi to ka tare kenan wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shehu na mushe ibrahim na ce ala jalisil mukhtar bil hubbi mu'ridan anil ghidi tatil al matalib min fawqi ina baka shawara kai muridi kai maza maza ka tare wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ka zauna wajensa in ka samu haka ka tare wajen annabi ka zauna wajensa to shi ga nafa dukkan bukatu na duniya da lahira ka wuce su sun koma karkashin ka in kana neman wani abu ne sai ka sauko saboda haka mu yawanta talatin annabi mu koma wajensa sallallahu alaihi wasallam don ya dauke mu ya kai mu wajen Allah mai tafadin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illa iyakan dariƙar kenan a baka istighfari ya raba ka da zunubi ya nisan da kai sheda a baka salatin annabi ya hada ka da annabi sallallahu alaihi wasallam a baka la ilaha illallah ka rabu da komai ka kama Allah wa zkuri rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Allah taimake mu da ke mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya zage-zagen da ake wa waliyai da zage-zagen da ake wa sahabbai a wurin waɗansu da matan annabi irin wannan bara'o'in su ne suke ja mana dukkan bara'o'i domin Allah shi baya faɗa da bayansa ba su isa ba Allah baya gaba da bayansa ba su isa ba in ka ji Allah ya ce yana gaba da waɗansu mutane to ya nuna wani ne wanda ya girmama wani kuma ce bai yadda ba an nuna annabawa su aka zaba su yi jagoran dukkan halitta to duk wanda bai yadda ba sai a sa masa suna ce kafiri inna Allah aduwwul lil kafirina ka zama kafiri Allah yana gaba da kai tun da ya zabi bawansa kai kace kai baka yadda da wannan zabi ba ha kuma ya zabi waliyai in ka ki su kana zagin su nan ma sai ka zama makiyin Allah man adali waliyan faqad azantu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyi na na sanar da shi zan yake shi saboda haka a nisan shi gaba da waliyai a nisanci kafirta musulmi a nisanci zagin ɗariƙu musamman masu zagin wasu daga cikin sahabbai a nisanci wannan musamman wanda ake cewa wasu suna zagin iyalan manzon Allah a nesa da wannan domin zagin sahabbai abinda kai a wannan sahabbai mutane ne wanda Allah ya zaɓe su ya haɗa su da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karɓe su akan masoyansa mataimakansa to in kace ba su da kirki to fa ka soki addinin mu gaba ɗaya domin a wurin su muka karɓi addinin sahabbai ne suka karbi addinin wajen annabi suka ba tabi'ai tabi'ai suka ba tabi'ai har addini iso hannunmu da ka sauki sahabbai to ka sauki addini kenan ka ce ba mutanen kirki ne suka iso da shi ba ko ko ba mutanen kirki ne suka tafiyar da shi suka kawo mana shi ba to wannan zai zama hadari gare ka in kuma wasu ne daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai ai abun yayi muni domin lokacin da aka yi maganan ƙarya wa umar mumini na aisha Allah ya ce a a a a ai umar mumini na matar manzon Allah ce saboda haka tsarkakakke ya ce matar tsarkakakke banzaye mata fa matan banzayen maza ne mazan kirki mazan matan matan mazan kirki mazan matan kirki ne mazan banza mazan matan banza ne to da ka dangana wa Aisha ko Hafsa abin da bashi da kyau to fa abin ba zai tsaya kansu ba zai koma har martaban martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda al-khabisatu lil khabisin miyagun mata na miyagun maza ne wal khabisuna lil khabisat miyagun maza mazajin miyagun mata ne a ƙwaibatu ɗayibi matan kirki tsarkaka matan mazajin kirki ne tsarkaka kamar su aisha kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin saboda haka mutum ya kiyaye zuciyarsa ya kiyaye bakinsa a lokacin da banu umayya suka yi wata dubu suna mulki su suna aikata wani abin da ba shi da kyau domin shugabanninsu in sun yi hudu ba juma ba za su sauka ba sai sun zagi sai na ali da 'ya'yansa wato su yi fadanci sai ka zagi sai na ali ka zagi 'ya'yansa cewa mutanen kirki manyan mutane da Allah ya zaɓe su su kuma sai suka zo suka zaɓi duniya suka yi kaza suka yi kaza ka dangana musu laifi to da aka zo canja wannan abu aka nada Umar ibn Abdul Aziz da ya zo wajen zagin sai ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun sai ya sauka aka yi sallah sai aka bi shi kace subhanallah wannan sallan ta yi kuwa ba a zagi mutanen banza ba wai su ali ne mutanen banza wannan sallan ta yi kuwa sai aka bi shi aka ce yau kayan wani wata irin sallah ta bidiya ba zagin miyagu ya ce a a waɗannan mutane Allah bai sa mun yi zamani da su ba balle mu sa takubanmu a cikin jininsu to mu kuma ba za mu sa harsunmu a cikin jininsu ba bayan sun tafi Allah yana umarni a yi adalci Allah yana umarni a kyauta Allah yana umarni a girmama dangi makusata dangi makusata babu kamar dangin annabi dangin annabi sun fi maka danginka haka sai na abubakar ya ce ni na fi girmama dangin annabi akan dangina kuma haka ya kamata kowa yi alhamdulillah mun gode wa Allah da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ba mu alqur'ani a hannunmu kullum muna tare da Allah muna tare da annabi tunda muna tare da qur'ani mun gode wa Allah da ya hada mu kuma ni nake magana nan da sauran yan uwana mun gode wa Allah da hada mu da Shehu Tijjani waliyin Allah domin waliyai su ma'aikatan Allah ne ta asiri ba ta da uniform sai wanda Allah ya ganar da shi ne yake gane al'amarinsu saboda haka sha'aninsu ba irin sha'anin annabawa ne masu uniform. Mun gode wa Allah da ya ba mu ɗariƙa shehu tijjani, mun gode wa Allah da ya ba mu salatul fatihi. Salatul fatihi wani salati ne wanda Allah da kansa ne ya ba salatin daraja. idan ka ce ai akwai salatocin da aka riwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuwa cikin gaibu aka samu ta ba riwayar ta aka yi baka ce sai mu ce maka wannan abu mu bar wa Allah Allah in yayi hukuncinsa to dole sai a sallama ba a tambayarsa dan me kaza ya zama kaza Allah fa ai ko gwamnati in ta yi hukuncin da ta zartar ka duba ka ce wannan bai kamata ba ga wanda ya kamata ba za a saurare ka ba a lokacin da muka samu mulkin kai ba wani mutum mai daraja a najeriya wanda ya kai abubakar ta ɓalewa daga shi sai dr azikwe saboda haka ne ya zama prime minister mai iko dr azikwe ya zama shugaban ƙasa wanda ba da iko kamar na prime minister to yanzu shi prime minister nan mai darajar nan na ake sai da hotonsa naira biyar ake sai da hotonsa shi yana daga cikin kuma khairul bariyati musulmi ne daga cikin khairul bariyati dr azuku nawa ake sai da hotonsa naira ɗari biyar go ɗari biyar gowa to in ka gaya wa gwamnati wannan abin da aka yi bai kamata ba anya abubakar tawa wadda hotonsa naira naira biyar dr azikwe naira ɗari biyar wannan abin da aka yi bai kamata ba canja za su saurare ka su canja ba su canja ba sai ce haka gwamnati ta yi ko to gwamnatin mutane ma ta yi abu bai zauna maka ba kaje ta canja ta canja ta ce baka isa ba balle gwamnatin Allah zan nana ta gode wa Allah da ya ba mu shehu tijjani ba mu ɗariga ya ba mu salatul fatihi ko masu ganin cewa yan tijjani sun ce salatul fati ta fi qur'ani ƙarya suke mu mu ta faɗa ba mu dan yan tijjani ba mu taɓa cewa akwai salatin da ya kai alqur'ani balle ya fi alqur'ani ba mu taɓa faɗa ba duk wanda ya faɗa a baki sa can aka ji mu dai alqur'ani shine babban abun karantawa a dukkan musulmi gaba daya littafin mu na imanin mu littafin mu na ibadan mu littafin mu na shari'a mu littafin mu na komai da komai alqur'ani ba mu gode wa Allah ba mu zamani da shehu tijjani wasu Allah ba mu shehu ibrahim kaura khalifa shehu tijjani na gaskiya na ƙari na na gaskiya na na haƙiƙa muka yi zamani da shi mun gode wa Allah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومثال عظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah kiyaye mu Allah kiyaye mana addinin mu da imanin mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka shirjan shirjan albarka alqur'ani آمين assalamu alaikum
آمين.